وجدنا على محجة بيضاء على طريقة واضحة ضراء لونها كنهارنا لا يزيد عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وارضنا اللهم عن اله وصحابته واهلنا اللهم على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اما بعد بقول الإيمان إن من حكمة الله تعالى وفضله أن فضل بعض المخلوقات على بعض ولقد فضل واختار أشهر الحرم على سائر على سائر شهور السنة إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ألا وهي المحرم صبر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو العيد إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرون وهي الرجل ذو القعدة ذو الحجة والمحرم وكذلك فضل واختار ليالي العشر من الحجة على سائر الأيام كلها كلها ولذلك أقسم الله تعالى بهذه الأيام فقال جل من قائل والفتح وليالي العشر والشفع والوجه والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي الحج ويقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام قالوا أي الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء وقال أبو عثمان الوهدي رحمه الله تعالى وكانوا أي الصرف الصالح يعظمون ثلاث عشرات العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم والعشر الأخير من رمضان نعم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم من صور النبي والولد الله تعالى ومن آل المشي من أقوم آل ثلاثة اسمه اسمه السلبي haka mukan yi wasu da yi domin zama a wannan yini da albarka a wannan yini da albarka ko da ɗaya da shi ma'anan yana da bukatun sana'a da kai da nuna da lafiya wanda Allah ya ta'ala ya san su kuma da wasu da wannan zama Allah ya ta'ala ya kalli mu da kalmar rahama da ya mu da dukkan bukatun mu na kai da nuna da lafiya haka muna roƙarsa da kalli mu da kalmar rahama musamman cikin wannan kwanaki مسألة مسألة الرفع في يوم الجمعة الصوم الركوع من محمد صلى الله عليه وسلم إلى مسألة مسألة الرفع فيحتمل هذا الأمر سيرا من التشكيل فيه ومما تعالى يكون قال ليس ينتهى ينتهي حديثها أشكي أمره لحديثها سيكون زاروس الله تعالى يتبدل أن يلبس بها ديني ودينا لوجه أن يتنقل منه يسيرين فيه في توسع توسع saboda haka Allah ta'ala ya fifita waɗannan wasu watanni guda hudu a kan sauran watanni da muke da su guda goma sha da Allah ta'ala ya ce a cikin alƙur'ani inna iddata shuhuri da yawon ibn ashar sha'a idanun watanni a wurin Allah ta'ala to watanni ne guda goma sha biyu guda goma sha biyu سنون الأول صفر الربيع الأول الربيع الثاني جمال الأول جمال الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة الوحيد وتميم مشابه يوم خلق السماوات والأرض يوم خلقها ثم وجد أن على خليج السمين فرق يخليج الأسد وسيادة الجوع من الوثنين ولا مشابه منها عرفت الخروج وأن المسلمين يقول شاكي ألا يعزل منها خروج سيرين الرسول وتنين صلاة يقول السنة أشكر الخروج وتنين صلاة يقول ما تين سنة حرم ركعة حرم لأثرنا وتنين الخروج ألا يعزل إرسل لا يرسل وتنين صلاة والمرفعة التوسل أقول لكم تعالى رجل أقول لكم قول أقول لكم تعالى رجل سيركم بالقعدة وتنمون شاء سيركم بالحجة وتنمون شاكين سيركم رجل وتنمع وتنمع المحرم وتنمحرم وتنمع إذا وتن تعالى وتنمون شاء watan goma sha biyu kuma watan ɗaya guda ɗaya daban rajin guda uku a jere dulka'ada da hijja da kuma mu'amala waɗannan da watanni ana da alama magana da ya ana ci watanni goma sha biyu sai ya zama guda uku ya bai da su watanni masu alfara haka abin da yake sannan kuma Allah ta'ala ya zaɓi kwanaki goma na wannan wajen fita a kan dukkan sauran kwanaki da muke da su a shekara a shekara muna da kwanaki da uku da sittin ko da uku da sittin da biyar Allah ya zaɓi waɗannan guda goma ya bayar da su babu kamar su a wajen yawa su kana wani ala su ne har ma yi da su Allah ya ce wal fajiri Allah ya ce ta rantsuwa da albiti wani yaron ashe sannan kuma yana rantsuwa da dare dare guda goma dare yana guda goma wani yaron ashe wani shafi wani wata Allah ya ƙara ce ta rantsuwa da adadi na cika da kuma adadi na mara wani yaron ashe wani shafi wani wata wani yaron da ya sannan Allah ya ƙara yana rantsuwa da dare idan shuri ƙarshe sai Allah ya ce har fi yayin da kafar mu da gobe shi ko a cikin wannan nan akwai abin rantsuwa da mai hankali Allah ya rantsu da wannan shi kuma da hankali yau za ka iya gano ana ko ba ka da hankali yau za ka gane wannan wannan abubuwan da Allah ya rantsuwa da su ba babu shakka Allah ta ala ya fifita waɗannan kwanaki guda goma a cikin dukkan sauran akan dukkan sauran kwanaki da muke da su a duniya baki ɗaya akwai abu Uthman ɗaya daga cikin sarrafa sani yana cewa sarrafa sani magabata bayan yana da bayan sun kasance masu rana da ya tsakar da bikin masu rana masu Allah yana cewa bayan ayyami al'amarin sarrafa fiye a haku ila Allah ta ala yin zafi da ayyami ya ce babu wasu kwanaki da Allah ta ala ya fi so a yi ayyukan ibada a cikinsu a yi ayyukan da ayyukan cikinsu biyu da waɗannan kwanaki da abubuwa sai sahabai suka ce ولا الجهاد يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله ولا بتاع جهادي سبيل الله دور الدين الله يا رسول الله manzon Allah ya ce eh ko da jihadi mutumin da ya fita jihadi a wani wata a wasu kwanaki wannan ba a wani wata ba a wani kwanaki ba to zai kai wanda ya aikin ibada ya aikin alheri a cikin wannan ranakun ba shi ne sabu suke tafiya ko da jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ko da jihadi sai kuma mutum da ya fita jihadi ya tattara dukiyarsa gaba ɗaya da su sannan shi ne kanshi shi ma ya fita sannan dukiyar ta ƙare a can shi ma kuma ya mutu ya shahada a can to shi ne za ka haɗa shi da mutumin da ya yi da alkhairi da mutumin da ya yi da ibada a cikin waɗannan kwanaki da muke ci abu mutum muhri Allah ta'ala ya masa rahama yana cewa كانوا السلف الصالح يؤصلون ثلاث عشرات بارو أن يقال جمع زمن الصحابي حافظ وحي بارو أن يقال sun kasance suna girma goma goma kala uku goma goma kala uku al'ashur awwal min dhulhijja suka girma wannan kwanaki goma na farkon dhulhijja wanda yau ɗaya ne da wata yau ɗaya da wata dhulhijja suka girma wannan kwanaki guda goma da muke ci sannan na biyu suka girma العشر الأول من المحرم سكن جبن مبرمة تفرق وطن مولي المحرم سنقوم سكن جبن مبرمة الشمس رمضان كنا مبرمة مبرمة يعصرون ثلاث عشرات باب شك حتى الآن الله تعالى الله تعالى يشوى وربك يخلق ما يشاء ويختار haka ubangiji da yake ya halinci abin da ya gano na halitta sannan kuma ya zaɓi wanda ya gano ya zaɓa sai ya yi halitta sannan ya zaɓa wurin da ya kuma kuma ya sha ubangiji da yake halitta abin da ya gano wa ya fara kuma shi ne yake zaɓa wanda ya gano ma kana da gudun biya mutane ba su ke da zaɓi ba ba wanda ke da zaɓi sai Allah saboda haka ya zama wanda ya dama a inda ya dama a kullum da sun yi gada subhanallah wa ta'ala sarki ya tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala amma ya shi da da abin da suke tarayya da shi in ba masu gona a wannan hukumar akwai abubuwa da za mu tsince su da bana abubuwan da ne da bana abu na farko wajibi ne a kan kowane mutum musulmi ya iya tantance watanni masu alfarma daga watanni daga watanni da ba masu alfarma waɗannan watanni da ba ko sha biyu lallan mutum musulmi ya iya tantance ba kuma su ya haddace su ba a ya iya gane yau ba kuna cikin wata mai alfarma ya iya gane har an fita wata mai alfarma kuskure ne babba الصورة وتبع الأثرها هل أحيانا وتبع الأثرها أمام المسلمين الإسلاميين لم يكن آثر كثيرة تنشيرا باسلا مدارك وتنين مصر الأثرها أولا بيوت لم يكن وجود مسلمين تنشيرا وقدم المالكين مداركما سوري المالكين أن يزعى بعض الناس مالكين الدنيا لأن تعالى يفسر فقد يعلم أن يكون له يبقى أن يسعيد العبادة يبقى أن يسعيد الأخير أشخاص بعض wani mutum ɗaya ne da wata ɗaya ne da wata ciwon wannan kwanaki guda goma abu na uku wajibi ne a kan mutum musulmi ya girmama abin da allah da manzansa suka girmama allah ya girmama waɗannan watanni masu alfarma ya musu sunan ashiyar goma Allah ya girmama waɗannan kwanaki guda goma ya yi rantsuwa da su ya kira su da ranar ashi wajibi ne mutum su ne girmama waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya girmama ya girmama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama saboda haka Allah ta'ala ya yi cewa zalimi wa man yuqaddir sha'a'ir Allah fa innaha min nuqul qulub haka abin yake duk wanda ya girmama alamomi na addini abin da Allah da manzon suka girmama to girma waɗannan abubuwan yana daga cikin tsoron allah zuci rashin girma masu kuma yana nuna rashin tsoron allah kenan dan ɗaya ne girma abin allah da manzansa suka girma abu na uku wajibi ne a nisanci zunubai matuƙar nisanta girman zunubai a cikin waɗannan kwanaki ba daidai yake da sauran kwanaki ba idan kun sami a cikin wannan wata da kuma wannan kwanaki za a kawara za a girmama maka girman su ne saboda haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin aya fala tasbihu fi hinna anfusakum fala tasbihu fi hinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni a wani shawara da tafsiri da ƙarshen wannan ayar da wannan wurin فلا تسلموا فيهن انفسكم سيسجي اي بارتكاب المعاصي kada ku zalunci kawo da ƙarshe waɗannan kwanaki da ayyukan zunubai saboda dukkan zunubi a cikin waɗannan kwanaki na daban ne a kan sauran kwanaki ko kuma sauran waɗanne da muke da shi abu na biyar akwai buƙatar a yawaita ibada a yawaita ayyukan da aka yi a cikin waɗannan kwanaki idan mutum ya yawaita ibada to na da za a ba shi ta gabanci ɗaukakar darajar ta gabanci ba kamar sauran malaki ba da sauran watanni Allah ya fi sha'awar ya fi son ya gabara na aikin ibada a cikin waɗannan malaki ya gabara na aikin alheri a cikin waɗannan malaki fiye da sauran malaki da ake da su na duniya baki ɗaya abu na shida akwai buƙatar a yin azumi idan mutum ya dama zai iya yin azumi tun da gudun har yi zuwa tara da wata tun da gudun ɗaya biyu biyar zuwa ɗaya idan ka yayi idan kuma bai samu ba ka azumci duk abin da ya samu ba amma kuma abin ya fi ƙarfi a yi azumi ranar tara da wata wanda ake cewa yau arafa yau arafa wannan kuma akwai bukatar lallai wani mutum ya asance shi abu na bakwai bukatar nisantar duk wani abu ne da zarce da nisantar duk wani abu ne da yake gashi kowane iri ne kowane iri gashi kuma ko a ina yake haka zarce tun da gurin bai da wata ba za a sake yankan kaucewa ba za a sake yanke wani abu gashi ba har sai an yi sallar daina har sai an yi sallar daina Allah ta'ala ya kai Allah ta'ala kuma ya karɓa mana ayyukan mu ibada da ayyukan mu na alkhairi idan masu kuma akwai buƙatar a yawaita addu'a mu yawaita addu'a akwai wasu ƴan uwa da suke cewa halin da kasar da ke ciki babu wata maganar addu'a babu wata maganar wani addu'a wani wadancan su addu'a wannan magana da su ne ne da ba irin hali da ake ci misali na wahalar rayuwa da wajen rayuwa da irin hali da ake ci na rashin tsaro amma duk da haka wasu suna da yawa magana ce na addu'a ba magana ce na addu'a to idan ba magana ce ta addu'a ba magana ce ta ne misali ka ɗauki halin da ake ciki na rashin tsaro muna fara da ‘yan mulki misali waɗanda haka kawai za su ɗebi bindigogi su shiga ƙaunar da suka gada na ƙaunar da suka gada su gudu da duk wanda suka gada na gudu shi sannan su gama sabon adalci da biyarsu ba ba kudu bi faruwa sannan kuma akwai masu ɗaruwa da mutane su je su kama mutane suna neman kuɗin kasa a kama mutum da jihar amalada miliyan ɗari biyu saboda allah ko gwamnati ce ta ce ta biya miliyan ɗari biyu a zama ce ce miliyan ɗari biyu a ce miliyan ɗari miliyan hamsin sannan da waɗannan wanda ake ba sauran abin da ake magana da boko haram har da su akwai ɗan sauran sauransu sannan kuma idan ka wuce can ga alkon alkon kabirin alkon da suke har kashe sojoji suke da wasani wata jiya soja wannan soja su kama soja da matarsa su kashe bayan sun kashe suka cire masa kai sannan a sati ta sun birni da sojin kusan shekarciya a ce wanda an yi shugaba bakwai a ce an yi shugaba hudu saboda allah yin wannan hali da ake ciki ta zina nan ta zina wani daga cikin gwamnati kwanarwar yana cewa duk wata sai ya kashe ko sai ya ba da miliyan ɗari biyar naira miliyan ɗari biyar na harkar tsaro naira miliyan ɗari biyar duk wata shi ta ɗanye da ina da sauran gwamnati ba su yi suke bayar a wata ɗaya amma kuma duk da haka har yanzu suna kuke canza har yanzu ba a samu tsaro ba wannan yana zama da abin da su karfi kowa ke abin da sai ana tabbatar mana da haka tun a lokacin ba na ke gaskiya ba na ke gaskiya kuma ya san shi da gaskiya kuma ya san shi da kokari amma ikon Allah ya yi duka zai iya nuna da shi kuma sai tabbata maka lokacin da zai kamar yana Allah Allah mai sauka abin da ya tabbata shi wannan yana tabbatar maka ba wani gaskiya abin da ya nuna da gare shi ina da kuma ba kuma mai gaskiya ba in har ya ba da kuma mai gaskiya wani yana tabbatar maka ba wani gaskiya da zai iya kodin da ke idan kuma za su iya yin gobe ba sai a koma biyar da zai iya yin gobe da kowa shi ne Allah ta'ala ba zai yi kuma ba har abin da ba ta akwai da Allah ta'ala ke saboda haka da wannan muke kira kowa da kowa a wani ana a yi haƙuri da irin halin da ake ciki a yi addu'a a yi addu'a abin da ke ci ba ana cewa yana daga cikin fitina da rayuwa da ɗan adam musulmi Allah ya fitine ku da wata fitina ya jarabce ku da wata fitina ko bala'i ko bayata sannan kuma ya hana ka sukuni roƙonsa ya hana ka yi roƙonsa da yin addu'a gare shi wannan wata musiba ce ta da ga bala'i ga kuma rashin yin addu'a sai a yi ta zama a cikin musiba saboda haka muka tuna da babban mutum ɗan uwa a yi haƙuri eh an san ana cikin wani irin hali ana cikin kuncin rayuwa amma kuma babu abin da kowa zai iya yi da irin wani hali da ke ciki inda akwai abin da zai iya yi na tabbata da ainihin mutum a cikin wani hali amma domin abin da kuma za mu iya shi da addu'a akwai waɗanda sun tafi aikin hajji muna ce musu saƙon don Allah don Allah a cikin kasar nan addu'a a yi wa kasar addu'a a yi wa shugabannin addu'o'i na tuna wani da muka yi shugaban a yi wa shugabannin addu'a sai mashi da yare ta ji ko abin da ya yi kuma ba abin da ya yi ka yi masa addu'a ko ba a daidai idan bai gyaru wani Allah ya sai mashi Allah ya gyara shi abubuwa su daidai idan ba zai gyaru ba babu da jirgin addu'a da ma Allah ya kashe shi daidai cikin addu'a Allah ya kashe shi saboda haka da zama ce ta addu'a akwai wata mata da ake ba na bayan ta abin sha'awa lokacin da ta je aikin hajji tana tawafi a tawafi ne a ta'afa duka guda bakwai tun daga tawafi na farko na biyu na uku zuwa bakwai babu wanda take zuwa addu'a take roƙon Allah Allah ya taimake shi duniya da lafiya sai mutum mutum zagaye na farko mijinta zagaye na biyu mijinta har zagaye na bakwai wata amincewa sai mijinta اللهم سيد من الشيء ما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نجد إماما إماما بما أحسن أيها السبعين من الأنبياء أيها السبعين الذين تعاون أيدي وتبين الدول لتبان الآية السبعين الله تعالى يرد لهم هذه الكتب الله يقول الشيطان من هذه الكتب والأنشئ dukkan yin kowa ne da ake fama da rashin tsaro Allah ta'ala ya kawo da tsaro Allah ya kawo sai kuma yin hali da ake cikin rashin tsaro daga ƙarshe muna yi wa shi ne martaba a sarkin gombe alhaji abubakar shehu abubakar ya cika shekara goma a kan wannan sarauta tashi Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah ta'ala kuma ya ƙara masa hikima da iya jagoranci wa ahlu da'wana min hamdillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا الاخره التي اليها اعاننا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير